نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما يقول المصلي على الجنازة حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لا نعم أنا لأمر الله أنا لأمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده شكرا باب ما يقول المصلي على الجنازة wannan babi yana bayani dangane da abin da wato wanda zai yi sallah ga gawa zai faɗa na addu'a addu'ar da wanda zai yi salatul jana'iz wato salatul janaza sallar gawa addu'ar da zai faɗa addu'ar da zai yi wa mamaci ɗin Malam Ubaidullahi ya ce, Haddasani ya haya an malikin, ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an sa'idi bin abi sa'idin il-matsaburi, shi kuma ya jiyo daga sa'id ɗan abi sa'idin il-matsaburi, an abihi, shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Kaisan, annahu sa'ala Aba Huraira. Haƙiƙa mahaifin shi Kaisan ya tambayi Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ce, Kaifa tusalli alal janaza, ya ce, Mala Abu Huraira, ƙaƙa kake yin sallah ga gawa, idan ka zo ka za ka yi sallah a kan gawa yaya kake yi, yana tambayar shi me kake karantawa a ciki. فقال أبو هريرة أنا أخبرك لأمر الله أبو هريرة يجي ينزدن باك لبارك إنا رنسوا دا رايوات الله سبحانه وتعالى إنا رنسوا دا الله دن باك لبارك أتبعها من أهلها yace abu huraira ya ce ina tafiya tare da ita wannan gawar idan aka fito da ita daga cikin gidanta daga cikin gidansu idan aka fito da wannan gawar in miji ne idan aka fiddo shi daga gidan shi in mata ce idan aka fito da ita daga cikin gidan mijinta idan yaro ne idan aka fito da shi daga cikin gidansu to ina tafiya tare da ita wannan gawar fa iza wudi'at idan aka ajiye ta a filin da ake yi wa gawewaki sallah akwai almusalla filin da ake yi wa gawawaki sallah to idan aka je aka ajiye ta a can kabbartu wato sai in yi kabbara wato kabbara ta shiga sallah kenan wa hamidullah wa sallaitu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hamidullah sai in yabi ubangiji subhanahu wa ta'ala in yi alhamdulillahi rabbil alamin ilah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda yake cikin sahihul bukhari wa sallaitu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma daga baya sai in yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a kabbara ta biyu salatu ibrahimiyya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتي وتوسي إني حكم ثم أقول سننكم أكبر تقب سيئنتي اللهم إنه عبدك Allahumma ya Ubangiji, innahu abduk haƙiƙa shi wannan wanda ya rasunna, bawanka ne. Wabunu abdik kuma ya Ubangiji ɗan bawanka ne da shi da baban shi dukkansu bayinka ne. Wabunu amatika kai har ma mahaifiyar shi baiwarka ce. Ɗan baiwarka ce. An gane ko? Kana ya shahadu Allah ilaha illallah. wato wannan bawan Allahn da ya rasu ya kasance yana tabbatarwa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta illallahu sai Allah shine illa anta ya kasance yana shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai kai kadai wa anna muhammadan abduka wa rasuluk kuma ya kasance yana tabbatarwa lalle annabi muhammadu bawanka ne kuma jakadanka ne wa anta a'lamu bihi kuma ya ubangiji wato kai kafi shi kafi musanin halin shi wato wa anta a'lamu bihi minna ya ubangiji kai kafi musanin halin shi wannan bawan naka in ma mutumin kirki ne to ba za mu yabe shi ba a gabanka dan kafi musanin kirkin nashi in ma mutumin banza ne yabonmu a gare shi yabonmu a gare ka yaban shi wannan mutumin a wajenka ba zai amfane shi ba saboda kai an ta'allamul guyo ka san duk abin da yake boye to ina kuma ga abin da yake bayyane Allahumma ya ubangiji in kana muhsinan idan shi wannan bawa din ya kasance mai kyautatawa ne mai aikata ayyuka na alkhairai ne fazid fi ihsanihi ya Ubangiji ka riɓanya mai, ka yawaita mai lada a cikin kyautatawar tashi, ka ƙara mai kyautatawar tashi, ka riɓanya mai ita. Wa in kana musi'an, ya Ubangiji idan wannan bawa naka ya zamanto mai munanawa ne, wato bawa ne wanda yake la yughadiru saghiratan wala kabiratan min adh-dhunub illa aghsha illa ghashaha wato baya barin wato ƙananan laifi ko manya face sai ya je ya aikata su to Allah fatajawaz an sayyi'ati Allah ka kau da kai ka yafe mai waɗannan miyagun ayyukan nashi Allahumma la tahrimna ajrahu ya ubangiji kadda ka hana mu ladan yi mai sallah da muka yi wala taftinna ba'dahu kuma ya ubangiji kadda ka jarrabe mu kadda ka fitince mu ba adahu bayan mun kai mun binne shi ka fitince mu da duniya ka jarrabe mu wato da shagulgulla na duniya na'am
وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر وحدثني عن مالك يا ذن تدني يا جودك الإمام مالك عن يحيى بن سعيد شيكما يا جودك يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال حقيقة يحيى بن سعيد الأنصاري يتي na ji ma'aikin Allah na ji sa'idu ibn musayyab yana cewa sallaitu wara'a abi huraira ala sabiyin na yi sallah ta wani yaro a bayan abu huraira wato abu huraira shi ya jibinci limancin wannan sallar ta wannan gawar wani yaro ne ya rasu to su sa'idu ibn musayyab manya-manya daga cikin tabi'ai kenan kibaru tabi'i a bayan wato jakada na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda yake ɗauke da tuta ta hadisi a sahabbai abu huraira wara'a abi huraira a bayan abu huraira ala sabiyin akan wani yaro wanda lam ya amala khati'atan qattu wato tunda ma yake bai taba aikata laifi ba saboda ya rasu kafin ya balaga fasami'tuhu yaqulu sai naji Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a lokacin da yake yi wa wannan yaro addu'a yana cewa Allahumma a'idhuhu min azabil qabr ya ubangiji ka kare shi daga azaba ta kabari wato abun mai girma ne na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة
wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi anna abdullahi bana umar haƙiƙa abdullahi ɗan umar kana la ya fi salati alal janazati ya kasance baya karanta komai na alƙur'ani a cikin sallah akan gawa lokacin da zai yi wa gawa sallah baya karanta komai na alkur'ani yana karanta wato alhamdulillahi alladhi kaza kaza kaza dai amma baya karanta alhamdulillahi rabbil alamin wato shine abin da yake so ya ya tabbatar yace wa bihi qala abu huraira wa jama'atun min at-tabi'in wa abu hanifa wa malik wa an ibn abbas wa ibn mas'ud wal hasan ibn ali wa ibn zubair والمسور بن مخرم مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وفي البخاري عن طلحة بن عبد الله صليت خلف بن عباس على جنازة فقرأ الفاتحة وقال لي تعلم أنها سنة وفي البيهقي عن جابر بإسناد ضعيف وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى والله تعالى أعلم بالصواب نعم نعم باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى إلى الإسفار أمم، وبعد الأصل إلى الإسفرار أمم، حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان أمم، سفيان بن ويئب ويئب أمم.
نعم أن زينب بنت أبي سلمة سلامة سلمة نعم توفيت وطارق أمير أمير المدينة أمم، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع أمم، قال وكان طارق يغلس بالصبح أمم.
قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها أمم، إما أن تصلوا على جنازتكم الآن أمم.
وإما أن تت- أن تتركوها حتى ترتفع الشمس باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار wannan babi yana bayani dangane da halaccin yin sallah ta na- yin sallah ta gawa alal jana'izi akan gawewaki ba'ada subhi bayan an yi sallar asubahi ilal isfar hal ya zuwa hasken gari wanda yake mabayyani wa ba'adal asri da kuma bayani akan sallah ta gawa bayan sallar la'asar ilal isfa- ilal isfirari hal ya zuwa rana ta fara yala yalo haddathani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jo daga al-imam malik an muhammad bin abi harmala maula abdurrahman bin abi sufyan bin huwaytib shi kuma ya jiyo daga Muhammad ɗan Abi Harmala ‘yancaccen Abdurrahman ɗan Abi Sufyan ɗan Huwaiɗib. Anna Zainaba binta Abi Salamata, haƙiƙa na na Zainab, diyar Abu Salama Abdullahi ibn Abdul Asad al-Makhzumiyya, wanda agola ce a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. tuwuffiyat wa tariqun amirul madina to wannan na na zainab Allah subhanahu wa ta'ala ya amshiranta wa tariqun amirul madina a lokacin tariq ibn amr al-makki al-umawi wato ya kasance shine gwamnan madina fa utiya bi janazatiha ba'da salati subhi fa wudi'at bil baqi wato sai aka zo da gawar ita na na Zainab bayan an yi sallar asubahi aka fito da gawarta a kawo ta fa wudi'at bil baqi aka aje ta a nan kusa da kabaran Madina inda ake yi wa gawa sallah a shiga abun ne ta qala wato Muhammad ibn Abi Harmala yace wa kana tariqun yughallisu bis subhi wato tariq ibn Amr al-Makki ya kasance yughallisu bisubhi yana sallatar sallar asubahi da sauran ragowar duhun dare wato yana sallatar ta a farkon lokaci yana buga sammako ya zo yi sallar asubahi da wuri galibin abi harmala sai dan abu harmala ya ce muhammad kine ya ce fasami'tu abdullahi bana umar ya ƙulu li ahliha ce sai na ji abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato yana gayawa wato masu gawar yana gaya wa ‘yan uwanna na Zainab ya ce da ita yake cewa da su, in ma an tusallu ala janazati kumul an, in ma dai ku miƙo gawarku a mata sallah a yanzu, a yanzu a wannan lokacin, wa in ma an ta turku ha hatta tar tafi a shamsu, in ma dai ku yi haƙuri ku barta har dai rana ta ɗan ɗaga, amma idan gari ya ɗan fara bacci yawa ba zancen a yi sallar gawa, sai an yi haƙuri rana ta ɗan ɗaga, in ma a mata a yanzu da duhu-duhu a ji a ɗauke ta abin ne ta in ma ku yi haƙuri har a jima gari ya ɗan fara battewa ɗayan biyu ne ku zaɓa na'am وحدثني عن مالك أن أن عبد الله بن عمر قال صلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga nafi Hakika Abdullahi ɗan Umar, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa ya ce, Yusalla alal janazati ba'adal asir, ana yin sallah ta gawa bayan an yi la'asar, wa ba'adal subihi, hakanan kuma ana sallar gawa bayan sallar asubahi, idan sulliyata liwaƙatihima idan dai aka sallace su. a lokacinsu idan aka sallaci asubahi a farkon lokacinta to ba laifi za a iya yin sallar gawa mubasharata hakanan idan aka sallaci la'asar a farkon lokacinta ba laifi za a iya sallatar sallar gawa a lokacin na'am babu salati ala janaizi fil masjidi haddathani yahya an malikin an abin nadr maula umar bin ubaidillahi عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعيد بن أبي وقاص في المسجد حين مات أنها أمرت أن يمر نعم أن يمر نعم أن يمر أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد الله أكبر نعم على سلام وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن على عمر بن الخطاب في المسجد نعم باب الصلاة على الجنائز في المسجد wannan babi kuma yana bayani dangane da halaccin yin sallah akan gawa yi wa gawa sallah a cikin masallaci an gane ko idan mutum ya rasu bayan an shirya shi a kai shi masallaci a mai sallah ya halitta yin hakanan din malam ubaidullahi ya ce haddatsani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an abin nadri maula umar bin ubaidillah shi kuma ya jiyo daga abun nadir yancaccen umar dan ubaidillah shi kuma ya jiyo daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha amarat an yumarra alaiha bi sa'ad ibn abi waqas fil masjid hina mat haƙiƙa na na Aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ta yi umarni da a huce da a zo mata da sa'ad ibn abi waqas a zo hucewa da shi ta masallaci saboda ta yi mai addu'a ta alkhairi ta yi mai sallah lokacin da ya rasu a sa'adu guna abi waqas daya daga cikin wato mutum goma wanda aka ba su satifike na aljanna tun sana duniya to lokacin da ya rasu a shekara ta hamsin da biyar bayan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to sai ta ce idan za a kai shi makwantai idan za a kai shi makwancinsa a zo mata da shi ita ma ta toho albarkacin bakinta ta mai addu'a shi kenan fa'ankar zalikan nasu alaiha sai mutane waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka mata musan wannan abin suka ce a kawo gawa cikin masallaci wato ta ji dai ana ta farfaɗi gawa cikin masallaci za a shigo da gawa cikin masallaci faƙalat aisha radiyallahu anha sai na na aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita sai ta ce ma asra'an nasa wato babu abin da ya fi wato gaugawa wajen mantawar da mutane suka yi wa wannan sunna ta ma'aiki wannan ai sunna ce a ce yanzu har kun mance ta ba abin da kuka mance da wuri kamar irin wannan sunna mai girma ta ce ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala su haili bini bai ba illa fil masjid to lafiya kalau ta ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar gawa ba ga malan su hailu dan bai ba wato bai ba sunan mahaifiyar shi ce wato su hailu dan bai ba sunanta da'adu an gane ko sai kuma ake siffanta ta da bai ba irin a ce a hajja hasiya kuma sai a ce ja to shi ne bai ba ɗin ala suhaili bin bai ba a kan suhailu ɗan bai ba to manza ala bai mai sallar gawa ba illa fil masjid face dai a cikin masallaci na ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik ya jiyo daga nafi'u ya jiyo daga abdullahi dan umar annahu qal haqiqa abdullahi dan umar yace sulliya ala umar bin al-khattab fil masjid babana umar lokacin da ya rasu a masallaci aka mai sallah wannan duka saboda halarci akan wato yin sallar gawa a cikin masallaci ba abu bane wanda yake sabo yin sallah akan gawa a masallaci na'am نعم باب جامع الصلاة على الجنائز نعم حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة نعم babu jami'i salati alal jana'iz wannan babu yana bayani wato dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi sallar gawa ya tattara wato hukumce-hukumcen da suka shafi sallar gawa حدثني يحيى عن مالك عبيد الله يتي يحيى يا زنتد يا جو daga al-Imam Malik annahu balaghahu haqiqa labari ya iso gare shi أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حقيقة عثمان بن عفان da Abdullahi dan Umar da Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙare yadda da su kanu yusalluna alal jana'iz bil madinati rijali wan nisa'i wato sun kasance suna tattara gawewaki idan aka yi ko irin kwalara aka samu gawewaki ba ɗaya ba ba biyu ba to ana tattara su ga baki ɗaya a musu sallah ɗaya an rijali wan nisa'i maza da mata ga baki ɗayansu a haɗa su an gane ko irin as-salatu ala al-jana'iz kenan sallah akan gawewaki ba gawa ɗaya ba fa yaj'aluna ar-rijala mimma yalil imama sai su sanya mazaje a kusa da liman jera su za a yi kenan gabas za a jera su kowanne za a kwantar da shi irin yadda ake ajiyewa mutum ɗaya gusum da arewa kenan ne kowa daga ciki sai a jera su kuma su raka zuwa alƙibla shi ne ya alunar rijala min mayalil imam wato mazaje daga cikinsu sai a ware mazaje sai a sa su a ɓangaren liman eh bangaren liman za a sa su wanne sa'a min mayalil qibla su kuma mata sai a sa su bangaren alƙibla ma'ana sai a jera su gaba su tafi an gane ko to haka za a yi na'am نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر وحد... أن أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه.
wannan wani wani din لا لا ما تجيني.
na'am ina ga lalace Mm, na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar haƙiƙa abdullahi ɗan umar kana idza salla alal jana'iz yusallimu hatta yusmi'a man yalihi ya kasance idan wato yana sallah ga gawa a gama sallah to yana sallamewa idan zai sallame har ma waɗanda suke kusa da shi yana jiyar da su wato saboda in ya zama to limami to haka ya kamata a yi نعم wa kaza kana abu huraira نعم wa ibn sirin wa bihi qala abu hanifa wal auza'i wa malik fi riwayat ibn al-qasim wa kana ali wa ibn abbas wa abu umama ibn sahl wa ibn jubair wa ibn jubair wa ah, sa'id ibn jubair kenan wa nakhai yusirrunahu نعم وقال به الشافعي ومالك في رواية ونعم وحدثني عن مالك ويعلم عن نافع المأمومون تحلله بانصراف أن نعم عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر يا ذا انتد نعم سمعت مالكا يقول لم أرى أحد من أهل العلم أحداً.
أه نعم لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى أن يصلى على ولد الزنا وأمه ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an nafi ni shi kuma ya jiyo daga nafiyu, anna Abdullahi bin Umara kana ya ƙul. Haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar ya kasance yana cewa la yusallin rajulu alal janazati bai dace ba mutum ya yi sallah a kan gawa, illa wa huwa ɗahirun face dai sai yana tsarkakekke daga alhadathul akbar da alhadathul asgar. saboda umumin faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce la ya Allahu salatan bi ghairi tuhur ƙala ya haya al'imamu ya haya ya ce sami'tu malikan na ji al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ƙulu yana cewa lam ara ahadan min ahalil ilmi ya karahu an yi salla ala waladi zina ya ce ni dai ban ga wani daga cikin malamai ba wanda yake kyamar a yi sallah ta gawa ga wanda yake ɗan gaban fatiya ne. An gane ko? Ɗan zina idan ya mutu, al'imamu Malik ya ce, "Bun ga wani daga cikin malamai wanda ya ce ba za a mai sallar gawa ba, wanda ya ce ma makaruhi ne malamai su mai sallah." Wa ummihi ya ce, "Kai har ma uwar shi, e, in ta rasu mace ta yi cikin shege, kuma sai Allah ta'ala ya kaddara wannan shine wato ajalinta. a wajen aihuwa ta rasu to sai a kyautata mata zato ta yi shahada an gane ku haka shahada ta ta ita ta zo ta da haka wa qala ibn abdul barri wa la a'lamu fihi khilafan wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wa sallama salla ala waladi zinan wa ummihi wa ummuhu matat min nifasiha wa naqala al-baji an qatada la yusalla ala waladi zina wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Na'am. Yayi babu yana da tsawo ko kwa? Yana da tsawo. To sana ka tafi biya da kadar abinda muka yi daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko cin taɓa harshe Allah ta'ala ya gafarta mana.